العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wanda littafin na riyadu salihin bayan mun tafi hutu na sallah na juya na duba date ne na yau sha takwas ko sha tara na yake yau sha tara yau oke wancan yau sha tara oke sha tara ga muharram sauran kwana ga zulhijja kai na ce sarra kwana sha ɗaya ko goma mu shiga sabuwar shekara ta al-muharram shekara ɗaya ta ƙara ficewa a cikin lissafin shekarun da allah maɗaukakin sarki ya ɗiba mana wannan nazari shi ake son musulmi a kan shekara ya ringa tunawa fa cewa yanzu kana cikin tafiya yau kana cikin tafiya za ka kai wani gari yau shekaran ka ɗaya kana tafiya za ka kai wani gari garin da baka san lokacin da za ka isa ba to sai kuma yau ka ga yau shekaran ka ɗaya ka da so kana tafiya an jima ka kare shekara ɗaya to mu ba ma shekara ɗaya ba wasu mu sun shekara goma suna tafiya wasu shekara ashirin wasu shekara talatin wasu shekara arba'in wasu sun shekara hamsin wannan tsaya nan a wasu na to wasu shekara sittin amma ba zan faɗi na gaban mu na nan ba na jin a masallaci ne yanzu akwai ɗin shekara saba'in a yanzu nan da muke cikin nan wani ya ce mu akwai mu wala ma ya da ya haka to za a iya yawa samu daya na duba to amma dai ka gani ba ɗan shekara tamanin misali to duk wannan shekarun dukkan mu kowa nawa ne naka nawa ne nawa duk ɗibi shi muka yi muna tafiya za mu je wani gari shine ina na ya kuke ji tsoron faɗa lahira makabarta wallahi duk tafiyar da ake yi kenan shi yasa ka ga Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani ayi da yawa yayi tamja mana kunne cewa wala tagurrannakum alhayatud dunya kada ku saki rayuwar duniya ta rude ku wala yagurrannakum billahi algarur kada ku bari marudi shaidan ya ruɗe ku duniya ruɗi ne da ita za ka kaman ba komai kaman ba abin da zai faru kana nan kana nan kana gashi ba san nawa ya rage mun ba kai ma baka san nawa ya rage ma ba abin da musulunci yake so mu yi shine dan adam ya ringa tuna me ya kawo shi duniyar nan me yasa ake duniya mutum ya riga wa kanshi wannan tambaya me yasa ka zo duniya me yasa Allah ya halice ka Allah ya gaya mana dalilin halittar Allah ya gaya mana karara ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu da aljanu da mutane Allah ya ce ban halitta su sai dan kawai su bauta mu saboda Allah madaukakin sarki ya san matsalar mu shine maganar neman kuɗi maganar neman duniya sai gaban aya ma Allah ta yi ma uridu minhum ko min rizqi wa ma uridu an yu'im Allah ya ce ban ce musu ga wani dukiya da za su tara ba su kawo idan da Allah ya ga dama sai sa musulunci sai ka biya sallar nan da muke yi idan Allah ya so sai ya sanya ta kowa sai ya biya kafin yi sai ka biya kudin asuba ka sa biya kudin azhar sai ka biya kudin la'asar sai ka biya kudin magariba sai ka biya ta isha kuma dole ka je ka nemi in kuma ba ka yi ba ka bari yanzu da Allah maɗaukake sarki ya sa misali naira dubu dubu sallah 1,000 idan magariba ta kusa baka da 1,000 sai gaban karin da haduwa sai ka nemo da Allah ya sa haka za a dole sai ka yi amma kaga Allah ya sa ka zo ka yi sallah ka ji daɗi ka ƙara imani Allah ya baka lada ka ƙara nutsuwa hankalinka ya kwanta kyauta kuma abin da Allah maɗaukacin sarki yake son a yi kenan sauran ayyuka na rayuwar duniya ba cewa aka yi ba tun da an halicci mutum don ibada shi kenan sai ya ki zuwa kasuwa a'a shi yasa ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da kanshi ya je kasuwa shi yasa ka ga manzon Allah yayi aiki kenan abinda ake gaya wa mutane yadda Allah ne ya kira wannan falata gurin na kuma hayatul duniya shine kawai abin lura kada musulmi ya sanya wani abu a duniyar nan ya zama ya sha gaban lahirarsa komai ya zama da rakiya komai ba wani abu da mutum zai ta shi a gaba ya zama ya fi masa muhimmanci da lahira in mutum ya haka ya yi hasara Allah ya kiyaye kaga wulgawan lokacin nan wannan shine wa'azin lokaci mutum ya sani lokacin nan fa karewa yake yi kullum muna cewa juna sai da safe kullum sai gobe kullum sai tomorrow ana ta tomorrow ka gane me yi tomorrow din nan tomorrow nan bala'i ne inda ka gane ma'anar tomorrow kana ta zuwa tomorrow kana ta zuwa tomorrow me za a yi next tomorrow ana wani tomorrow wani tomorrow wani kana ta tomorrow tomorrow karshen me zai faru tomorrow ne zai kare wallahi shikenan wata nan ba za a yi tomorrow da kai ba wannan kuma sunna ce ta Allah ba wanda ba haka yake ba ba wani mutum da zai ke jin daɗi cewa shi ai ba haka yake ba su su ne abin yan gaban goshi ina nufin ba haka ba kowa Allah ya madaukakin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa yake cewa wa ma ja'alna min qablikal wa ma ja'alna libasharin min qablikal khuld duk mutanen da muka halitta Allah ya ce ba wanda muka sashi zai dawo ba da muka bare suna ta murna wai a bar annabi sallallahu alaihi wasallam zai mutu Allah ya ce ka rabu da su ba wani mutum da muka sashi zai zauna sai Allah ya ce afa in mita awa humul khalidu idan kai ka mutu zama za su yi su shi yasa kaga Bahaushe yana da wata magana yake cewa wai murnan mutuwa murnan banza to ba na ba muna ana shi kai ma kana tafi ni ma ina tafi shi ma yana tafi ita ma tana tafi kowa yana tafi albaqa'u lillah ba wanda zai rage sai Allah kullu shay'in halikun illa wajha babu abin da zai rage sai Allah shi kadai wai buƙa wajen rabbika zul jalali wal ikram to kaga wannan shine wa'azi na lokaci duk lokaci yana zuwa mutum ya ringa tuna wannan ya ringa tuna wannan ba kuma wani abu ne wani na dan shedan baya san irin wannan magana baya so sai mutum ya ringa ga kama na takura mutum mutum yana cikin jin daɗin sa yana honewa yana harkar kawai a ta damun shi da maganan wani lahira na da maganan mutuwa sai kiɗin ya ringa gaya ma kuma wallahi ƙarya yake wannan shine alheri wannan shine sa'a wannan shine rabauta ya zama kana raye kana tuna wannan kana raye kana tuna wannan kuma ba zai hana ka ka cimma kwanakin da Allah ya ɗiba ma saboda ai Allah ya ɗiba kowa lokaci wali kulli ummatin ajal Allah ya ce kowace al'umma mun mutu lokaci idza ja ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun idan lokaci yayi ba jinkiri ba tsari ba rage wanda shi yasa kaza mutane sukan yi mamaki idan mutum ana tare da shi yanzu ya mutu an jima ko ba ma- muna mamaki ko sa yi ta bayani ta ɗazu fa ake yi na ɗazu ake yi ɗazu ya yi kaza ɗazu mun daɗe muna hira da shi kowane ne ga man an ana hira da mutum ba zai mutu ba wallahu alam waye ya gaya ma in mutu yana lafiya ba zai mutu ba wallahu alam kaga shi kai shi wannan karatu ne wanda ya kamata musulmi ya tsaya ya gane shi ba abin da ya hada mutuwa da rashin lafiya ba abin da ya hada mutuwa da tsufa a an san ne tsufa ya yi karaki sun kare amma bai sai tsufan kai shi bai za a mutu sai lokaci in ya cika lokacin ya cika kuma samari ma na mutuwa ah to jariri ma ya mutu na jariri da aka haife shi yanzu ko shekara ɗaya bai a duniya ba ya mutu da haka ga musulmi ya gane wannan karatun zai samu sauƙi shafa yana fa rayuwa da lokaci lokacin da Allah bai gaya masa ba haka muke ta fama muna tashi ni wannan ni wannan sai gobe za a yi sai jibi za a yi sai to idan alheri yake ta kullawa ma da sauki amma a irin haka mutum ya ringa alkawarin sharri ya ringa alkawarin saban Allah gobe zai je saba wa Allah ya shirya jibi zai saba Allah a shekara mai zuwa ya shirya wata barna da zai yi kaga shine hatsari amma ya zama duk mawa'idinka ya zama dukansu na alheri ne idan Allah ya nufa ka kai shi ke idan kuma bai nufa ba shi kenan daman abin da kai niyya na alheri wannan shine amfanin dan adam ya dinga tuna lokaci kun ga Allah madaukakin sarki yana ta mana wa'azi wa'azi wa'azi wa'azi ta ko ina kwanan nan ma Allah ya yi wa mutane wa'azi ina nufin mu musamman mu 'yan Najeriya da ɗaya daga cikin mutanen Najeriya babban mutum wanda ya rasu Allah ji kai shi kuma shugaban NNPC shugaban OPEC OPEC sakatare shi ne shugaban OPEC sakatare janar OPEC masu magana an kaga suna hira wai abu mamaki bai daɗe ba ba ya je ya ga shugaban ƙasa a to dan an ga shugaban ƙasa ba za a mutu ba ai abin tambaya kenan ina nufin ba wani abin da an kai shi ne zai sa ba za ka mutu musulmi ya san wannan babu shi ana sallah an mutu ana azumi an mutu ana komai ana yi an mutu shi yasa mutuwa tana nan daban wa'azi ne Allah madaukakin sarki yawa dan adam ka gane ba wai wani in kana da shi ne sai ka sha zaman ka ba in kana samun duniya ta samu ne sai ka sha zaman ka ba a'a kawai lokaci ne Allah ya ɗiba mu kowa kawai addu'ar da musulmi zai yi ta yi shi ne Allah ya sa ya ribaci lokacinsa Allah ya sa duka mu ribaci lokacinmu akwai addu'o'i guda uku wanda lalle musulmi kada ya gushe yana roƙon Allah su na farko musulmi ya ringa roƙon Allah ya tabbatar da shi akan imani irin da abin da manzan Allah musamman a cikin sujjada sallah Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik Allah ya mu jujjuya zukata Allah ta tabbatar da zuciyata akan addininka mutum kar ya sha'afa da wannan sanan musulmi ya ringa roƙon Allah Allah ya baki ya azurta shi da taubatan nasuha Allahumma zuqni taubatan nasuha Allah ka bani arzikin yin tuba na gaskiya zaman tun ya tuba tuba kyakkyawan tuba wanda Allah yake so mutum ya samu wannan to kaga Allah ya tabbatar ma da imaninka Allah ya baka kyakkyawan tuba ka tuba to sai na uku mutum ya roƙon Allah Allahumma inni as'aluka husnul khatima anna Allah ina roƙonka kyakkyawan cikawa mutum ya mutu mutuwa wato ta imani don ba komai bane kyakkyawan cikawa shine mutuwa da imani eh mutuwa da imani ba maganar ma ta yaya ka mutu ba magana ta ya ka mutu shi Allah madaukakin sarki hikimarsa tana da yawa eh ta inda ya ga dama sai ka mutu amma abin nema shine husnar khatima kyakkyawan shika mutum ya cika da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga shikenan ya alaba shi ko ta yaya mutum ya mutu ba shine matsalar ba saboda ita mutuwa kawai kala kalan yanayi ne amma ita dai ce wani yadda Allah yake ayyukansa dama Allah ya ce kullu yawmin huwa fi sha'an Allah cikin Allah sha'ani yake kowane lokaci wannan kawai ya ishi dan adam aya kaga yadda mutane suke wannan ya fita ya gabas wannan ya fita ya yamma a kowane lokaci wani a rana irin ta yau za ka tarar da a yau ya mutu wani yau a kamar aihuwa wani yau ya samu kuɗi wani yau ya talauce wani yau haka haka ka yi ta kallon abubuwan rayuwar duniya wani yau aka faranta masa rai wani yau aka bata masa rai wani wani haka haka za ka ga wani gobe rayi wani yau sabon shago ya bude kullu yau mai huwa bi sha'an haka Allah yake lamarinsa to kaga dan adam in ya gane manufar rayuwa to zai gane lokaci sai ya ribaci lokaci wannan shine dan gabatarwa da nayi na maganar lokaci Allah ya sa mu aiki da lokacin mu Allah madaukakin sarki ya ja kwanan mu da imani Allah ya sa mu dade hakuci amin mu yawa ayyar da wanda tana da na ya kamar daɗewan tana da kyau a kai na'am da imani ba Allah ya samu dade mu dade shekara 100 da a ce kai a a na mene a da ne ba ba ya ne ba wani ne ba wala Allah na tuba ita kawai ne ba mutuwan takalmi eh kawai mutum sai dai ga an bar black out yawa kuma ya daina ganin mutane ya dawo ganin mala'iku ba ka ma ganin mutane bare ka musu magana an gama da maganar mutane ka koma ganin kuma wata duniya daban kaga sai dai lissafin abin da aka yi Allah ya samu aikata alheri wace da alama ne wannan alamar ta ce ok to ina jin ok mun karanta hadisi na mai tsawo mun karanta to na gane inda za mu tashi za mu tashi babu babi na 257 na'am shine babu tahrimu la'ani insanin bi ainihi aw dabbatin wato wannan babi na ɗari biyu da da hamsin bakwai zai magana akan haramcin wato haramcin tsinewa mutum tsirewa mutum ko la'antar mutum da wato tsurarsa a matsayinsa na wane a matsayinsa na wane musulunci ya hana ko kuma la'antar wata dabba kaga an ce la'antar dabba za ta hada haddasun mota na haddasun mota haddasun mashin haddasu abin hawa wani in motar ta ta bata mara sai ya ce wannan tsinanniyar mota ala tsiniyar mota to ala tsiniyar mota an kawo ya za a yi na a kaga abin na kuma zai kyau shi da kaga ta zama tsinanniya to musulunci baya so wato musulunci ya hana la'antar mutum ko da kafiri ne ko da kafiri ne amma bi ainihi shi zango tsagora min ake kiran shi shi karan kansa amma bai hana la'antar in ta kama wato da sunan irin aikin mutum da yake yi ba kamar misali yadda alkurani ya ce la'anatullahi alal zalimi la'anatullahi alal kafiri ko wa la'anatullahi alal kafiri yawa Allah ya tsinye wa kafirai za ka iya faɗa amma wani kafiri shi kaɗai ka ce wani Allah ya tsine ma shi ne musulunci bai yi ba dalili kuwa shi ne shi wannan wanda za ka tsine ba ka san da zai kare ba an gane ta yi yawa gobe musulunta abu na Allah ne na san malami a makaranta a makarantar mu yana koyar da philosophy in ya zo irin kamar firisinka ne zai zo ya hada da addinin musulunci da addinin kiristiyaniti ya zazzage su ina nufin irin ba a san me ake ba duk mu na ɓaci kuma sai ya je wajen malamin Allah ya ji kanshi Sheikh Zahur Malik sai ya bashi wato takardu inda zai ci ciro abubuwa na abin da yake so ya yi magana akan musulunci kuma in yayi ya faɗa abin da ya ga dama abin ya dame mu ɗalibai muka haɗu muka je muka same cewa malamin nan na mai koyar da philosophy yana zagin addini ne ka daina ba shi takardu sai ya ce mana a'a ku kyale shi ba iya karɓi takardun karanta yake ba bayan mun bar makaranta ina nan garin wata ranar juma'a sai na ji wayar wani abokinmu yana kabbara ya ce mun yau ga abaka sunan shi abaka ya ce ga abaka yau yana zama abubakar yana yana musulunta a masallacin juma'a nan ba wannan magana da muka yi da tsakanin wannan ta kusa shekara goma sha bakwai kaga abin da Allah ne shi ne mai shari ne so zai shi yasa yanzu kaga inda misali mun yi ta la'anarsa misali nake to gashi zai zama musulmi shi yasa ko da kafiri ne haka mutum da mutum ba a cewa Allah ya la'ace shi amma Allah ya la'aci kafirai tabbas Allah ya la'ace su a zalime kaga ba wani mutum ka nuna ba in shi kuma a zalimi ne ya haushi shi ya jiyo na in shi kan habari ne ya haushi shi ya jiyo amma ba wai shi ba عن أبي زيد ثابت بن الدهاق بن الدهاق الأنصاري رضي الله عنه وهو من أهل بيعة رضوان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملكه ولا على المؤمن كقتله متفق عليه an samu hadisi daga abi zai sabit dan dahab mutumin madina ya da Allah subhanahu tabbata a gare shi kuma yana cikin min ahli bai'ati ridwan yana cikin waɗanda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam bai'a lokacin da aka yi bai'atu ridwan bai'atu ridwan ita ce bi'a da aka wa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo zai umra ya zo zai umra Allah ya gwada masa a mafarki cewa ga shi nan da ta dukulun al-masjid al-harami insha Allahu amini muhallikin ru'usukum wa muqassirin la takhafu gashi nan har karshe manzo Allah ya taso zai umra sai aka zo aka tsare shi kafiran makka suka hana manzon Allah shiga cikin makka aka tsare annabi sallallahu alaihi wasallam a wani waje da ake kira shi Hudaybiya yanzu yana nan ya zama tashar mota wanda dai ya je Makka ya je jin da ya sauka aka dauke shi aka tafi da shi ba Madina ba zuwa Makka to Hudaybiya za a tsaye da shi a sa mishi wanda zai je nuna musu gida akwai yana sa takari galibi mafi yawa za su shiga cikin bus ɗinku su ne za su kai ku inda za ku sauka to a wannan inda za ku shiga an ba ku zanzam za ka ga motoci da yawa an tara su ba wanda zai shiga maka sai an bi wannan station din to wannan wajen na ne hudaybiya maza Allah sallallahu alaihi wasallama a nan suka tsare shi sai ya zama suka ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai shiga maka ba sahabbai ransu bai so ba sahabbai sun so ko za a mutu sai maza Allah ya shiga maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika sayyidina Usman su yaje makka dan a maganar sulhu sai kururuwar shaidan ta zo da labarin cewa ai kafiran makka sun kashe sayyidina Usman to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ko sun kashe sayyidina Usman daga lokaci kowa ya zo yi mubaya'a za a afkawa maka to shine aka yi ta mubaya'a har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an ya sa hannun shi an daddora sai ya dau hannun shi daya sai ya dora ya ce wannan hannun sayyidina Usman din wato ya masa mubaya'a to waɗanda suka wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a dukkan su Allah ya ba su aljanna dukkansu za ka ji ana sahabi yana cikin alibai a tajjuwan yana cikin wanda suka yi wannan mubaya ayar alkur'ani Allah ya ce mana da kadar radiyallahu anil mu'mini idh yubayi'unaka tahta shajara fa'alima ma fi qulubi fa'anzala sakinata alaihim wa asabahum fatahan qariba da haka Allah ya yarda da su duk waɗanda suka yi wannan to shi wannan sahabi yana daga ɗaya daga cikin su shi ne yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda duk yayi rantsuwa da wani addini ba addinin musulunci ba da gaske yake ko da ƙarya yake yi to duk abin da ya faɗa ya hau kan shi shi ne mutum ya ce idan kaza da kaza ba haka ba ne to shi kafiri an ji wannan idan kaza da kaza ba haka ba ne shi ya zama bai huli akwai mahaukata da suke yin wannan eh ba kyau to ya zama bai hula shi ne ma'anar magana amma tsawatarwa ne tsawatarwa ne mutum yana nan a musulmin shi matukar ba ya yarda da wannan aƙidar ba daman mutum shi kaɗai ma bai ciwo kowa komai ba yana zaune shi kaɗai bai yi magana ba wani gana ma zai zama kafiri Allah ya kiyaye ai an gane a yanzu mutum yana zaune ya yake shawarar cewa ba za a tashi a kiyama ba sunan juwa na wallahi sunan shi kafiri ko bai ciwo kowa komai ba eh shi da kai ya zama kafiri a zaune abin shi Allah ya kiyaye da haka akwai abubuwan da karyata su kafirci ko mutum ya furta ko kar ya furta ko mutum yana zaune ya ce kai shi ba ya dawo akwai Allah ba Allah kiyaye kaga wai wannan baka ba za ka yi kokwatan kafiri ba da sauran wanda kuma ya kashe kanshi da wani abu to za irin wannan abin za a yi mishi azaba ranar tashin alkiyama akwai wani hadisi wanda ya fayyace manzo Allah sallallahu sallama ya lissafa ya ce wanda ya dauki makami ya caka wa kai shi a nan duniya to za a yi masa makami na wuta a cikin wuta ya yi ta caka wa kai shi irin azabar da za a yi masa a cikin wuta ke wanda ya hau tudu a wannan duniya ya hado misali zuma rock mutum ya je kawai dan zai na so ya kashe kai sai gunguro to za a yi masa wani zuma rock din a cikin wuta na wuta yana hawa yana fadawa cikin wuta haka nan wanda ya sha poison guba ya tsintsinka masa haji to haka za a yi masa poison a cikin wuta na wuta yana sha yana cikin kanjinsa a cikin wuta shi yasa Allah daman ya haramta Allah ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima kada ku kashe kawunan ku Allah yana tausayin ku ran da yake jikin ka ma ba naka bane da aka ba daman ka taba shi wani shi za ka ji malamai suna tattaunawa suna kai kawo kan shin mutum zai iya siyar da wani bangare na jikinsa irin na asibiti a ce ana son wani koda ko wani mutum ya je ya siyar shin zai siyar aka ce ba zai siyar ba saboda ba kayan shi ba ne zan ma ba naka ba ne shi yasa in ka kashe shi ma za a yi ma azaba sa'anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum bai da dama yayi ba kance kan abin da bai mallaka ba mutum yayi ba kance kan abin da bai mallaka ba wannan ko yayi ba kance ya zama wato a iska mutum yana da bawa ka ce ka yi alkawari in matarka ta aihu lafiya shi wannan ya zama ba bawansa ba kaga ba karshe ne kan abin da ba ka da shi ka sami gidan makwashin ka kace ka yi ba karshe idan wani abu ya same ka na rai ka ba wani mutum sadaka saboda ba naka ba ne da haka babu bakance a cikin abin da baka mallaka ba za ka yi duka yi akan abin da kake da iko da shi wanda ka mallake shi ko ka ce wa mutum misali idan kaza ya faru kayi masa kayi bakance za ka naɗa shi ministan abuja kaga kai baka isa ka naɗa kowa ba na abujan ba ta ka bace misali kaga abu ne da ba ka mallakan shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'antar mumini kuma kamar kashe shi ne saboda me ma'anar la'anta kore mutum ne daga rahamar Allah ainihin la'anta shine ad-dardu min rahmatillah a kore mutum daga rahamar Allah da haka ce la'anahu Allah baka ji Allah ya ce shi dan ba la'anahu Allah Allah ya kore shi daga ramarsa ya fita ba ba zai sake samu to wannan korewa duk wanda ya kore mumini ai kaga kamar ya kashe shi ne ya cire shi ba cikin ma musulunci saboda duk musulmi ana sa ran zai samu rahamar Allah ana sa ran zai samu wato ruwan gwamnati na Allah madaukakin sarki to sai aka cire mutum ya cire shi shi yasa ya zama kamar kisa ne bai da kyau dukkansu waɗannan haramun ne musulmi ya yi su وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق ان يكون لعانا رواه مسلم an samu hadisi daga abi huraira ya da Allah ya kara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai dace ba ga siddiqi ya zama mai la'ana mai yawan la'ana wato mutumin kirki bai dace ba ya kasance yana yawan la'ana ta iya yi waje wata ran na dan dai to ɗaya ko yawa amma ba a san musulmi ba shi ya saba zagi akwai wasu ba kalila ba zan ce wasu mutane su sun mai da zagi kaman al'adan garin su ni dai ban faɗe su ba suna kallo na na ban kira su ba na sun mai da zagi kaman al'adan garin su ba kyau na ka gaya wanda na sanar ce ka daina ba kyau kai ne ke ban labarin ce ai sun taba yi da wata mata a wani gari take cewa wai su ɗayan sun yi zagi na da ake ba su ta ce ƙarya take yi wallahi zuzuni ake ba su na ba wanda zai zagi a bashi lada eh da haka bai da kyau eh kuma iyaye su kiyaye ko zagin wasa ne wa 'ya'yansu ba kyau saboda bakin iyaye yana da kaifi za ka ga uwa tana cewa ɗanta ɓarawo ko magana dai mara kyau sai ya kama shi irin addu'ar da uwa take wa danta Allah yana amsawa eh Allah yana amsawa addu'a iyaye Allah yana amsawa shi yasa ko laifi ɗaro ya yi ba laifi a dake shi amma a yi masa addu'a a ce Allah ya shirya da kai haka iyaye masu ilimi suke a kwakwaɗe yaro a ce tabi Allah shirye ka yawa kaga magana sai kuma Allah ya shirya da shi amma a gaya masa magana kamar ta wuce ba ta wuce ba Allah kiyaye wani ɗaya daga cikin limamin harami ya taɓa ba da kistan dalilin da ya ce yana gani yana gani bakin fata ne aka nada shi neman a haram shi yake ba da wannan abin da bakinsa ya ce shi yana yaro yana da kiriniya ya ce yana ga sanadiyyar zaman shi neman a haram irin addu'ar da mahaifiyarsa take masa ne ce in yayi kirimiya ta da ke shi ta ce tabi Allah ya mai da kai liman a haram kaga wani abin da take sai kuma an gashi Allah ya amba yau sai gashi ya ce gashi yanzu limami ne a haram to kaga da wani abu take faɗa ba da barawo take cewa ba shi saboda duniyar nan tana da sammati ba ku ga ɗaya daga shi ne mama harami ya zama ɗan dirama ba an ba sa da fasiri ba na ai dole ya ɗaure kai tabbas shi yasa dole musulmi ya ji tsoro ya ji tsoro kuma ya ta addu'a ya ta roƙon Allah ya tsare masa imani eh ah to ai ba kwakwalwa ce ai zuciyar duk mutane na duk da kowa da kowa yana hannun Allah ya kallibu ha kai fa sha ai in ka zanka da imani kana Allah ne ya ga dama wallahi ba wani wayo ba wani hikima ba wani iyayen ka ba wani aiki kawai kai ta wa Allah godiya eh shi yasa ai ba a san musulmi ya ringa tunani kai shi din nan fa akwai wayo shi yasa yayi kaza kawai abin sai godiyar Allah shi kuma Allah din ni'imar da ya ma an ka gode ya ƙara ma yake ya yi alkawari la yi shakartu la azidannakum in dai nayi muku ni'ima ko gode Allah ya ce zan ƙara muku Allah mun gode da ni'imar musulunci eh idan babu wata ni'ima da Allah zai ma kamar ta musulunci eh saboda me to in baka musulunci me za ka yi yanzu ban da neman musulunci yanzu iwar haka yanzu in kai ba musulmi bane dan Allah kana ina ko me kake yi ai akwai wanda ba musulmi me kake yi kana kallon dirama ko ko kana kallon fi dan dai sunan haka yi ko kana gadin amma farfesu na kifi da hot drink ah ko me za me ake idan rayuwa me ake a ciki ba wani abu ba wani abu hake nan za ka gane ni'imar musulunci tana da girma Allah mun gode wa eh ni'ima ce babba babu ni'ima da ta kai ta wallahi in Allah ya wa mutum ni'imar musulunci to duk abin da ya rasa na fila ne da aka kada musulmi ya ki gode wa Allah domin Allah ya nuna barkawa eh maganan baka da kuɗi maganan baka da waye duk manta da shi lokacin kudin ka yanzu zaka samu shi kudi ma shi ma rubutacce ne duk da ka gani ana ta kai kawo kudi rubutacce ne in lokacin yayi zaka samu Allah ya san yadda za a yi ka samu kuma abin ma da zaka kashe duk an gama eh wani cewa kai a very smart duk ba shi bane Allah ji Allah alhamdulillah to mu an haka aka kai ta gode wa Allah nima da yama وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة رواه مسلم an samu hadisi daga abin dardai yadda Allah ta kara tabbata a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wato masu yawan zagi shine la'anuna masu yawan zagi ba ɗaya ba ba biyu ba kawai mutum bakinsa kullum a shar to masu wannan to ba za su zamo ba wanda za su yi ceto ran tashin kiyama ba za a ba su ceton kowa ba sa'annan ba za su zama cikin shahidai ba ran tashin alkiyama kai ka ga an yi hasara babban hasara ce shi yasa musulmi kada ya koyar da kan zagi eh in ba kai zagi ba komai a ciki mutum ya yawa kan shi ladabi koyar da bakin shi kowa ma ka daina zagin shi eh akwai in ka ji sha'awar zagi to akwai waɗanda aka zagagu ne zagagu ne irin su abu jahal irin su abu lahab na ko kuma wanda ka tabbatar ya mutu yana kafiri don duk wanda ya mutu yana kafiri za ka iya rantsuwa da allah cewa dan wuta ne ka yi kokwantar dan wuta ne ma ka shiga uku don allah ya gama allah ya gaya mana ce inna allaha la'anar kafirina wa adda lahu sa'ira Allah ya la'anci kafirai kuma ya musu tanadin wutar sa'ira wannan ba wani kokonto amma mutum yana da rai a ko da ba musulmi bane sai kai hakuri dan baka san yadda za a tsare ba kamar kai ne ma kai ma baka san yadda za ka tsare ba Allah ya samu gama lafiya وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار فقال حديث حسن صحيح أزامو حديث daga samura dan jindu ya da Allah su fara tabbata a gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato kada ku yi wato la'anci juna kada ku la'anci juna ku ce Allah ya la'anci mutum shi ne la tala'anu bi la'anatillah kada ku ce Allah ya la'anci wane ku kira mutum kada ku yi haka wala bi ganabi kada ku ce Allah ya fushi da wane kada ku faɗi haka wala bi nari kada ku ce Allah ya sanya wane ya zama dan wuta shi ma kar ku yi haka duka wannan an hana shi yasa ko da hudu ba ne ba laifi ne man ya tsine wa kafirai amma ba mutum ɗaya ba na ba zai kira wani kafiri ɗaya ya ce Allah ya tsine ma ba zai kira wani kafiri ɗaya ya ce a amma in kafirai ne dama wannan janaral Allah ya lalace su za ka yi maimaita ya yi Allah madaukakin sarki akwai gaggagaggar kafirai a cikin da Allah ya ambata amma ko sunansu Allah bai ambata yanzu kaga banda Abu Lahab shi ba ai ganganci yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ambata sunan amma kamar su irin Abu Jahal kaji Abu Jahal Abu Lahab wani ya ja mun aya ne Abu Jahal na harama misali kaga ba za ka ji ba amma kasan kowa ya san Abu Jahl kuma to akwai suna akwai kaman Walid ibn Mughira shi ma gaji ayi da yawa summa abasa wa summa nazar summa abasa wa basa summa adbar wa takbar duk da shi Allah yake magana amma dai Allah bai kira shi shi sa maluma suka ce har kafiran ma mutum kada ya ringa la'antar su dalili kuwa ta'iwa suna da yan uwa wanda in kala an ce su yan uwan musulmi ne za su ji zafi to kaga wannan zafin da zaka sa su ji shi ko musulunci baya san ka bata wa dan uwan ka rai kaga ji sai ayi shiru dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato idan mutum ya riga ya mutu ayi shiru kawai idan mutum ayi shiru da in ya riga ya mutu ya mutu tunda ya ji ya iske me zai iske in ba za ka iya mar addu'a Allah mar gafara ba to kai shiru shikenan وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ashe na yi ta abin nan ne eh to bari mu tashi akan wannan hadisi insha Allah na dauka shi kaɗai bari mu tashi a kan wannan babbar sallah sallar layya da aka ce mustahabi ne ana son mutum kai ci komai na sai ya je sallah ya dawo in zai yi layya ya yanka abin layyarsa a gasa masa hanta na ya so mu karyawa da ita eh bai da wani karfi in ka ji ka ci abinci kawai idan ba baka ci an ka karya da safe ba komai baka samu lada ba wai ba an ka ci abinci wai ko ya taba layyanka ko wani abu ne wa babu layyanka na na lafiya ladan da ake samu wannan ne kawai baka samu ba ga mutum
bana son ce shi mutum ya yi alkawari kamar tsakanin da Allah a kan cewa ya yi addu'a in Allah ya ja masa bukatunsa to zai ce kamar zai yi adadi ko goma ko wata mai nasa da yi to za a samu matsala ya yi mutum da ƙarshe kwana kai amma kuma bai biya wa ba jama'a wani tsakanin da Allah ne shin yan uwansa za su ja masa ko ko ya yi sama na'am sannan na biyu tambaya shi ne a kan zamantarya ga masu zaman da sabon sai ya rasa ana da shin ka ta kwaje wani mutum ba za kaɗawa to ne tambayar farko ma ya hannu ba mutumin da ya yi bakanci na farko dai bakanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya ati bi khair bai da bai zuwa da wani alheri kar ma ka dinga yi kawai ka roki Allah ya baka abin da kake so ba sai ka ce Allah za ka yi masa wani abu ba misali Allah ba yi bai bukatar abinka eh mutum ne in ka masa haka sai ji daɗi dan yana abin nan da haka amma idan mutum yayi kuma ya zama wajibi sai ya cika to akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da zaka ga malikiya daman su sun dauke shi akan wato wato biyan biyan azumi da aka hadisi ne magana akan biyan azumi wanda su sun ɗauke shi akan zaman azumin bakance ne ina nufin wasu malikiya nake so na ce sun ɗauke shi akan wato wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a biya su ba su ɗauke shi na azumin ramadana ba sun ɗauke shi akan irin wannan ne duk mutumin da ya bakance zan yi azumi goma sai ya cika to waliyarsa za su biya masa da aka jin ya yi bakwai sai a masa ai uku a madadinsa duk da cewa wasu sun ce ba biya masa azumi za a yi wa sadaka za a yi ciyarwa za a yi a madadin waɗannan kwanaki wallahu ala sai na biyu tahiya yawa in kana tahiya wannan ya tsaye da hannunsa yana nuna Allah ɗaya ne ba komai wanda yake kadawa yana ba shi dan bulala ne hadisi ne na yana wa shi dan bulala da haka da mai kadawa da wanda ya tsayar din labarin su da yake in wata ran ka kada wata ran ma ka tsayar ba komai wala alam sallu ala nabiyyi karim Allahumma salli ala sayyidina اللهم بارك على محمد وعلى محمد وبارك على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين